أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ وضري لنا بهذا المحضر التعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر bayan Allah muminai masoya ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana mai albarka cikin wannan wuni mai albarka a wajen ci gaba da karatun wannan littafi kitabun shifa na ainihin alkaliyal to har yanzu dai muna alfasalin sadisu wal ishiruna fasali na ashirin da shidda ma'arifuhu wa ulumu ma'arifin manzon Allah da ilimomi na shi ba mu fita cikin wannan ba to har yanzu muna ciki irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mujizarsa a kan manzo Allah sallam yanda ya gagari kafurai duk da bunƙasar iliminsu ya gaga duk da sanin harshe na larabci da ƙwarewa wajen iya magana amma alƙur'ani ya zo ya gagare su kuma ya zo kitaban arabiyyan la'allakum taqiluna Allah ya ce littafi ne balarabi don ku fahimci abin da ake magana amma ina alƙur'ani ya gagare su to haka suka yi ta yi kuma shine alkaliyar ya ce fahal hukiya an wahidin minhum shay'un muslima kana yaji'u bihi muhammadun an hakaito wato daga wani mutum ɗaya an hakaito wani abu an gane an hakaito daga wani mutum wani abu ya zo da irin ya zo da wani abu irin wanda manzon Allah ya zo da shi koko wa hal urufa wahidin minhum bi ma'rifati shay'in min zalim koko an san wani daya da sanin wani abu irin na manzon Allah a cikin su wa ma mana al'adu hina idin ala kasarati adadihi duk da haka ba abin da ya hana maki duk da yawan yawansu wadu ubi dalabihi da dawama akan neman yadda za a yi jaya da manzon Allah wa quwwata hasadihi da karfin hasada na maki aya jalisa ila haza ya zauna akan irin wannan fa ya huza anhu ailan an gane wato ya riko daga ga wajen sama yu arilu biyu abinda ake bijirireniya da shi wa ya ta'allama minhu ma ya tajbihi ala shi'ati ko kuma ya koyi abinda zai buga hujja a kan jama'arsa kamar yadda na larubin haris ya yi an gane kamar yadda na laru ɗan haris ya yi to amma duk da haka alƙur'anin dai ya gagare su sun buga sun buga ainihin alƙur'ani ya gagare su na'am an ce yau shi na larubin haris bima kana yi mahrik abinda ya kirkiro zance irin nashi bihi min akhbari kutubihi na labarin littafansa an gane wala gaban nabi sallallahu an kaumi kuma sannan manzo Allah bai taba fakuwa ba daga mutanensa ba taba ganin ya je wani gari ko ya je wani wuri yana neman ilimi ba wala kasrat ikhtilafatu kuma kai komon shi bai yawaitu ba ila bilad ahli kitab wai bai kai komo zuwa ga garuruwan su ahlul kitabi ba bare ko a ce fa yuqalu bare ballantana a ce innahu istamadda minhum ya je ya samo fa'ida wajen su ne bal lam yazal baina azhurihim manzo Allah bai guce ba rayuwarsa baki daya yana nan tare da su yar'a bisa gari yana kiwon awaki a lokacin ƙuruciyarsa wace babihi da ɗagawarsa al'adata an biya bisa al'adan wato ainihin annabawa annabawansu sun lam ya kharuj an biladihim sannan bai fita daga garuruwan nasu ba illa fi safaratin wahidatin kenan shi a tafiya ɗaya au safaratain ko tafiya biyu lokacin da ya tafiya tare da aminsa abu dalib an gane ko wanda harar bahira ya mai ishara an gane wannan shine tafiya na farko tafiya na biyu kuma kasuwanci da suka tahi wato da shi da mai saratu na ainihin matarsa sai da khadija to iyakan tafiyan manzon allah kenan lam ya yi ma muksuhu kuma sannan da ya tafiyan bai daɗe can ba zamansa bai daɗe a wurin ba muddatin ya tamilu fiya ta'limul qali wai bai kai muddan da har za a ce ya koyi wani ɗan kaɗan daga cikin ilimi ba fa kaifa bil yasir fa kaifa bil kasir ballantana a ce yaya ballanta a ce ma yayi da yawa din bal kana fi safarihi fi subati qaumi a tafiyan ma tare da mutanen sheki wa rifaqihi da yan karaukansa wa shirati da jama'ansa lam yajib anhun bai taba fakuwa gare su ba wala halafa haluhu kuma halinsa bai saba da nasu ba muddata makamihi bi makata matukar zaman shi a makka min ta'alimin wato na wato ainihin wato wai wai wai koyon wani karatu wajen wani malami a'a ba gani ba waqtilafi ila habrin ko kuma kai komo zuwa ga wani malami bai hure annabi bai ba au qashin ko kuma wani malami ba nasare au munajjamin ko malamin tauraro au kahinin ko boka duk annabi bai je wajensu ba ballau kana badu hada kulluhu an gane la kana maji'u ma ata bihi fi mujizatil qur'an wai da ma a ce wannan ya kasance kafin haka duka da a ce ya zama kafin haka to da abin da annabi ya zo da shi duka da sai a ce cikin mujizan qur'ani ya kadi an yanke an gane li kulli uzrin wanda yake yanke duk wani hanzari wa mudhilan mai gusar li kulli hujjatin duk wata hujja wa mujalliyan mai bayyanarwa li kulli amrin ga dukkan lamari eh mai bayyanar da dukkan lamari ai mai ma yaluhu alaihi mahailu ribatihi to yi wannan fasali iya kashi kenan eh ma'arifu wa ulumuhu to sai fasali na gaba wannan dai iyaka wannan fasali kenan na maganar ilimi na manzon Allah sallallahu mun dai ji a fagen ilimi manzo Allah babu irin shi to sai alfasalu ashabi wal ishiruna fasali na ashirin da bakwai an ba'uhu ma'al mala'ikati ba da labarinsa tare da mala'iku wal jin da aljanu wa min kasa isihi akwai daga hususiyar manzon Allah alaihi salatu wassalam wa karamatihi da karamomin shi wa bahir ayati da marinjan ayoyinsa an ba'uhu ba da labari ma'al mala'ika tare da mala'iku waljanu da aljanu wa imdadullahi lahu da madadin da Allah ya mai shine taimako bil mala'ikata da mala'iku domin ba a taba ba a taba wani annabi da ya yaƙi tare da mala'iku ba sai annabi Muhammadu. Ba kuma ana so a nuna ma girman kafuran ba, a girman wanda ya yaƙi da kafuran ake so a nuna ma duniya. Saboda ai kafuran da suka wuce samu ma da ada masu ƙarfin da duk duniya ba lokaci ba a taɓa mutane masu ƙarfin su ba. Yan hitu na minal jibali buyutan Allah ce, dutse suke kankarewa su yi ɗaki da shi. To waɗannan mutane saboda ƙarfin su idan za a halakar da su akwai wanda jibrilu ke matsawa ɗaya kawai duk su mutu amma a duba a gani da za a yi yakin badar jibrilun da kansa ya duro tare da kwamandoji guda, dubu biyu mika'ilu ya duro da kwamandoji guda dubu israfilu ya duro da kwamandoji guda dubu mutuwar kanta shine azra'ilu shi ma ya duro da mala'iku guda dubu bi hamsata alafin minal mala'ikati kenan musawwamina ne ko murdafin to waɗannan kwamandoji mala'iku ne shine shedan da ya gansu suna dira nan ne fa ya gudu da ya ce inni jarun lakum inni jarun lakum ai na ai da ya ga mala'iku na sauka sai ya ce a na yi bara'a inni ara malabtaron ya ce na ga abin da ba ku gani ba saboda haka inni a kafin rabbal alamin sai ya gudu iblis kenan ya ga mala'iku na dira to manzon Allah kenan wannan ana so a nuna ma girman wanda zai yaƙi ne ba wai girman kafiran ba kafirai mala'ika ɗaya ya ishe su a zara'ilu yana wajen fushi da ke karɓar rayuwa mutuwa baki ɗaya gashi ya zo shi ma da mala'iku guda dubu a nuna ma girman waye wanda zai yaƙi din ne annai muhammadu an ba uhu ma da mala'ikata wal jin wa imdadullahi lahu fil mal- bil mala'ika eh madadin da Allah ya bashi a yaƙin badar ko hunain wa da'atul jinni lahu da da'an da jinnin nasibi ne suka yi manzon Allah waru ya ta kasirin min ashabihi lahum da ganin mafi yawa ga sabansa wato mafi yawa daga cikin sabai sun ga mala'iku eh sun ga mala'iku qala Allah ta'ala shine ma Allah ya ce wa in tazahara ana magana nan da Aisha da Hafsa ne eh ta ta'awana kenan alaihi wayan kun ne kun hada kai kun tamakekeniya akan annabi wai za ku hada mai kai ko matan annabi to fa inna Allahu maulahu to bari ku ji Allah fa yana bayan annabi ne shi mai taimakonsa jibrilu ma yana bayan annabi al'aya har da salihul muminin salihul muminina su ne abubakar ɗin da umaru da usmanu da aliyu kuma aka ƙara cewa wani mala'ikatu ba da zalika su wane ne wannan sauran jibrilu mika'ilu isra'ilu azra'ilu da sauran mala'iku to wanda wannan tawaga ke bayansa duk duniya ya za a yi da shi wa ƙala ta'ala izihi rabbuka ilal mala'ika an gane ko izyuhi rabbuka ilal mala'ikati lokacin da Allah ya faɗi tuna lokacin da muka wato ubangijin ka yi wahayi zuwa ga mala'iku ya rasulullah mm. ka gani ko lokacin da ubangijin ka yi wahayi zuwa ga mala'iku an nema akum cewa ana tare da ku an gane fasabbitul lazina amanu ku tabbatar da wanda suka yi imani su ma ku gaya musu cewa ana tare da su wa ƙala in tastasigi yuna rabbakun kwa neman taimakon ubangijinku eh to fasta jaba lakum an gane an nemo middukum Allah ya ce ya ansa ya ubangijinku ya ansa muku sannan ya ce an nemo middukum ni wato mai taimakon ku ne al'ayata ne zuwa ƙarshen aya ɗin duk wannan ya zo izihi ai istastasigi yuna balhu al'azharu wa ƙala wai sarafana ilayka nafara min aljin duk yazo yasmi min alquran alaya eh hadathana sufyan bin al-asi sufyan dan asi ya zantar da mu alfaqi bi sama'i alai ɗaya da abin da na jiyo a wajensa hadathana abu lais as-samra kandi hadathana abdul ghafir al-farisi hadathana abu ahmad al-juludi hadathana ibnu sufyan حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان شيباني سمع زر ربن هبيش يتي ياجي زر دان هبيش inji shi Suleimanu Shaibani an gane ko eh shi wannan wannan zirru din shine Abu Maryam al-Asdi ya rayu an ce shekara 120 wa kana min akabiril qurra'il mashahurina yana daga cikin manya-manyan makaranta qur'ani mashahurai cikin wato ashabi ibn mas'udin ne eh kuma har ya ji yadda Umar da Aliyu karatunsa an gane ko Ana Abdullahi ya ce ya karɓo daga Abdullahi bin Mas'ud qal ya ce eh wato laƙadar amin ayatu rabbi hil kubra dinnan da Allah ya ce kalibin mas'udin ay ra'a annabi sallallahu jibril wai manzo Allah ya ga jibrilu fi surati a surar shi asar hilkati kenan lahu sittu mi'atu jana' yana da fukafukai guda ɗari shida dan jibril ya ce duk halittar da ya gani a haka ko mala'ika ne iri na sai ya mutu to amma gashi manzo Allah ya gan shi kuma ya gan shi lafiya lau ma zagal basaru wa ma daga eh wanda da yawa mutane suke ba da hujja isra'i da miraji da annabi ya je sai a ce jibril ya gani wayan ce ya ga allah ca o iko allah ko bai isa ya ga allah ba ne ba mu sani ba bayan ga malamai sun yi maganganu wal habru bi muhadisati da kuma labarin a cikin zantutukan da suka yi da jibril din ma jibril wa isra da israfil wa gairihim da wasu waɗannan minar mala'ika daga cikin mala'iku kamar azra'ilu da mala'ika mai kula da duwatsu da mala'ika mai kula da wuta duk sun magana da annabi wa ma shahadahu min kasaratihim da abin da annabi ya gani na yawan mala'iku eh dan ya zo a wani hadisi da ya ce a ɗatis sama wa haƙƙa laha an ta'id ma biya mauliyu ƙadamin illa wa fi malakun in ma rake wa in ma sajid wanda Allah ya ce sama tana ƙara kuma ya cancanta ta ƙaran domin babu wani inda diddige ɗaya zai tsaya za a aje diddige ɗaya face akwai mala'ika yana ruku ko yana sujada wa idan shore balihim da girman suran wasu daga cikin mala'iku duk ya gani irin su azra'ilu da israfilu a lailatul isra'i kenan daren da aka yi isra'i da shi mashhurun wannan mabayyani ne duk annabi ya gani na'am wa qadara ahum ya ga mala'iku bi hudurihi da halartuwarsa shi alaihi salatu wassalam eh bi bi hudurihi jama'atun min ashabi wasu jama'a daga cikin sahaban shi sun ga mala'iku lokacin annabi na nan zaune fi mawaɗinin mukhtalifa a wurare daban-daban fara ashabu jibril alayhi salam wasu daga cikin sabon annabi sun ga jibrilu ma fi suratul rajulin a suran wani mutum yas'aluhu anil islam yana tambaya akan musulunci ya zo a sura na wani mutum kama an ce yana zuwa akan sura diyatul kalbi a wani ruwaya kenan wara'a ibn abbasin wa usama hakanan ibn abbas da Usama tubun Zaidin an gane Ibn Harisa su ma sun ga mala'iku wa gairuhuma da waninsu inda hu a wajen annabi sun ga Jibrilu fi surati dihiyati a surar dihiyatul kalbi aka zo ga Jibrilu a gaban manzon Allah wa ra'a sa'dun ala yaminihi wa yasarihi Jibril Sa'du ya duba daman annabi da hagunsa ya ga Jibrilu da Mika'ilu eh fi surati rajulaini a cikin suran mazaje guda biyu alaihi masu yabon bilun suna da wato tufafi farfaru duk sun ga wannan a daman manzo Allah don ya zo a ruwayarsa shi kamar yadda Buhari ya zo da shi ya ce sadu ya ce inda ma an gane ƙultu wa labzu muslim ra'aitu an yamina rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ji shi sadu ya ce na gani a daman manzo Allah wa an shimali yau uhudin kenan a ranar Uhud na gara Juleni mazaje guda biyu alaihi masu yabun bil suna da tufafi farare ma ra'aitu ma qablu ban taba ganin irin waɗannan ba wala ba kafin haka da bayan haka ban taba ganin irin su ba yani Jibril da Mika'il ne wa misluhu haka nan misalin sa kuma an gane an gairi wahidin daga wani daya an gane daga cikin sahabbai wasami abaduhum eh zajjara mala'ika sashi kuma sun ji tsawa tsawon mala'iku ai haila hayo mu badarin ƙaran dawakai na mala'iku ranar yakin badar wa ba'aluhum wasu daga cikin sahabbai ra'ata ɗayirun ru'us min al-kufar sun ga yadda kawunan kafurai wato suke tashi sama an gane in an sare in an sare su amma wala ya raunar lariba ba sa ganin mai saran shi ne imam al-busir ya ce a shala'a shalat an gane ma'al ikibani war ruhami kamar yadda gaban kafiri take tashi sama tana tseren gudu da gaggafa da hura kogo tsuntsaye ne an yi sun sama suna tseren gudu gaban kafiri an sare ta amma ba sa ganin mai saran wara'a abu sufyan bin harish abu sufyan dan harish shi ma ya ga wato shi dan ammin annabi ne yau ma izin ranar yakin badar ya ga rijalan wasu mazaje bilan farare ala hailin bul a bisa dawakai baƙaƙi an gane bayan sama iwal tsakanin sama da ƙasa ma ya ƙumu la hashayun babu wani abu da zai iya tsayawa akan waɗannan in dai sun isa ba abin da ya tsaya a kansu wa qad kanat al malaikatu sabiu imran bin husayn to akwai wani sabin annabi da ake ce mai imran bin husayn shi ma mala'iku sun yi- sun yi musafa da shi kamar yadda aka ruwaito ibnu sa'ad ya ruwaito daga qatada wa fi muslim annaha kanat tusallimu alayhi an ce mala'iku suna mai sallama suna hada hannu da shi wa ara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hamzata jibril fi ka'abatin faharra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril a wajen sai na hamza a ka'aba faharra sai sai na hamza ya faɗi magashiyan alaihi ya suma da jibril ya zo wajen sai na hamza sai sai na hamza bai iya ɗauka to sai ya faɗi ya suma manzo Allah duk ya gani wa ra'a abdullahi bin mas'ud aljanna abdullahi da mas'ud ya ga aljanu lailatul jinni a daren wato aljanun eh na'am lokacin da manzo Allah ya je zai wa'azi ga aljanu wasami a kalamahum abdullahi bin mas'ud har ya ji mazan tutukan aljanu wa shabbahum kuma ya kamanta su filal a wajen halitta bir dalil zuddi yace sun yi kama da wasu mutane mutanen hunut da ake ce musu rijalul zuddi aljanu sun yi kama da shi- da su in ji abdullahi bin mas'udi domin manzo Allah ya ce wa zai raka ni Allah ya aike ni wajen aljanu zan je masu wa'azi wa zai raka ni aka yi tsit aka yi tsit sai shi abdullahi bin mas'ud ya ce shi zai je eh shi zai je eh eh shine manzo Allah ya ce a wani hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam hada ba za ta laila yayi hudu ba wani dare sun makala ya ce liyakun man lam yakun fi qalbi misqal zarratin min kibrin wanda ke da misalin ƙwayar zarra na girman kai a zuciyar shi tashi fa qama abdullahi bin mas'udi fa amalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a nafsihi sai abdullahi bin mas'udi ya tashi manzo Allah sai ta yi tare da shi qala ibn mas'udin harajna min makkata ibn mas'ud ya ce mun fita wato eh, daga makka tare da manzon Allah fa hadda rasulullah sassa hauli hauli haddan manzon Allah sai wani zane daura da ni ya gewaye ni da wani zane wa qala sai ce la takhruj an hadhihi had kar ka fita daga wannan rubutun da ne fa innaka in in karajta anhu lam talaq lam talqani ila yawmil qiyamah in ka fita cikin wannan zanen da nayi ba za ka ƙara gani na ba sai dai mu haɗu da kai a kiyama sun mazahaba ya ce sannan annabi ya tafiya da uljanna ilal imani na kiran aljanu zuwa imani waya karawar qur'an ina ta karanta musu qur'ani ya ta dala alfajir har alfajir yake to sun maraja a bada dalilul fajr sannan ya dawo bayan alfajir yake to wa qala ya ce hal ma aka ma'un ata wallahu bi kana da ruwa da zan alwala da shi qultu la illa nabidu tamr fi idawa ya ce sai dai wannan dan tsimin dabino a cikin salka wa qala tamratun ba wa ma'un zuhur an gane wa hadha wata walabi sai ce dabino ne ai mai tsarki kuma ruwa ne mabayyani sai karɓa ya alwala da shi wa sallar fajr to kaji a wannan ruwayan kenan wa zakara ibnu sa'adin ibnu sa'ad ya ambata shi ma yace anna mus'aba mus'ab mus'ab bin umairi lama qutila yawma uhudin lokacin da aka kashe shi ranar yakin uhud dan shi ke rike da tuta a hazar raya malakun ala surati yana faduwa wani mala'ika ya caɓi tutan kuma ya zo da siffa irin nashi fakaran nabi sassan ya ƙuli lahu she manzo Allah ya ce yana faɗi mashi ya ce taƙaddam taƙaddam ila jihatul ul- adu Eh, gabato wajen makiyaya mus'af faƙala lahul malaku she mala'ikan ya ce mashi lastu bi mus'abin ni ba mus'ab bane Falima ce manzo Allah ya gane annahu malakun mala'ika cewa mala'ika ne. Anan ne manzo Allah ya gane mala'ika ne. A ranar yakin Uhudu. Eh dan shi masu abu ya gabato sai Abdurrahman bin Auf ya ce ya Rasulullah alam yuqtal mus'af qala bala lakin qama makana wa tusamma bismihi yace amma ga wani ya tsaya matsayinsa ana kiransa da sunansa yana amsawa to mala'ika ne ya tsaya matsayin mus'af din wa ɗan zakara gairu wahidin wani ɗaya daga cikin wannan ya ambata min al-musannifin cikin masu tasnifi an umar ibn haddabin daga sayyidina umar dan haddabi radiyallahu anhu annahu qal baina na hana julusun ce wata rana muna zaune tare da manzo ba annabi sallallahu alaihi wasallam iz aqbala shaykhun shi ga wani dattijo a huskanto biyadihi asan akwai sanda a hannun shi fa sallama ala nabi sai manzo Allah sallama faradda alai manzo Allah ya maida mai sallama wa qala sai manzo Allah ya ce o o nagamatul jinni murya kuma irin muryan aljani man anta kai wani aljani ne daga ina qala ya ce ana hamatu ni suna na ham bin hayim an gane bin laqisi bin iblis fazakara shi ya gaya ma manzon Allah cewa annahu laqiya nuhan ya hadu da nuhu ya zamani da nuhu wa man bada da wanda ke bayan nuhu daga cikin annabawa fi hadisin dawilin a wani hadisi mai tsawo wa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam allam- allamahu suwaran fil qur'an manzo Allah ya koya mashi surori a cikin alqur'ani kamar su qul huwallahu tana ciki duk annabi ya koya mashi ya koya ma wannan aljanin da ya zo gabansa na'am wa zakar alwaƙidi haka nan imamul waƙidi ya ambata eh an gane katala halid bin walid kashe halid dan walid inda hadamil uzza lokacin da ya rusa uzza an gane ko da ya rusa udda uzza lisa da illati harajan lahu wata baka abu eh ta fito daga cikin gunkin nashiratan sha'araha uryanatan ta watsar da gashinta kuma ta yi tsirara kamar mace baƙiƙirin ta fito cikin jikin cikin gunkin eh fajazzalaha shi kuma Halid dan Walid ya ya yanke ta bisabi da takobin shi eh wa huwa yaqulu na ta ya uza eh eh wato ya- ya ya yanke ta wa alaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sanar da Halid faƙala a shi Halid ya je gaya- ya ya sanar da manzon Allah faƙala sai manzo Allah ya ce tilka uzza wannan wato shedaniya ce wa- uzza ce kenan wata ke shiga cikin gunkin tana kawata ma kafirai wato bauta uzza kenan wa wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce inna shaydanan shaidan ne an gane an gane ta shaidan ne tafalta an gane eh, albariya eh, liya kada alayya salati manzo Allah ya ce wata rana inna shaidanan shaidan wato ya zo bagatatan an gane ko eh, albariha jiya kenan da dare liya kada alayya salati wa don yanke min sallah fa'am kanan Allah minu sai Allah ya bani iko sai na ka fa aka zato fa aka kastuhu na kama shi fa ratu an arbidahu ne ni yanzu daure shi ila sariyati min su'aril masjid ga wani ginshiki cikin ginshikan ainihin masallaci hatta tanzuru ilaihi kullukum har kowa da kowa ya ganshi fa zakartu da wata ahi sulaimana annabi ya ce sai na tuna da addu'ar dan uwana suleiman da ya ce rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka min gafara ka bani wani irin mulki da bai kamata wani mutum ɗaya ya same shi a bayana ba to sai da na tuna da wannan addu'a faraddahu faraddahu Allahu a- hasiyan shi Allah ya juyar da shi yana tababbe shi iblis wa haza babun wasi'un wannan babi ne mai yalwa kwarai to wannan fasali iyakar shi shi ma kenan eh iyaka wannan fasali kenan mun zo mun zo mun zo mun zo ainihin karshen sa to kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah kiyaye mu ya kiyaye imanin mu ya kiyaye mutuncin mu yayan mu malaman mu shannan mu Allah ya saka musu da alkhairi alhurma nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mai da alkhairi ya biya bukatunsa gidan Redwan Prestige Allah ya kara daukaka sannan kuma Allah ya biya bukatun ma'aikatan baki daya wannan kasa tamu bala'o'a da ke ta faruwa a wannan kasa Allah ya yaye mana Allah ya kawo mana sauki alhorma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan wata mai tunkarowa Allah ya samu ga farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa lafiya Allah ya amshi ibadojinmu da ayyukanmu baki daya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh